بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan majalisi ta tafsirin alkur'ani mai girma ba mu gushe ba muna cikin suratul ankabut kusan ta. su dai kan mu mance muna uku ga watan ramadan hijira maza Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da uku ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar za mu tashi kan fada Allah madaukaki da yace wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah sai gabanin haka nan akwai dan cikon bayani kan aya ta ƙarshe wadda muka karanta fada Allah madaukaki da yace wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim ƙarshen abin da muka karanta shine inda mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana mazala sallallahu alaihi wasallama yace da dai za ku yi tawakkali ku dogara ga Allah kamar yadda tsuntsu yake dogara da Allah to da ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsu domin tsuntsu zai tashi da sahe ciki ba komi a dame bai mallaki komi ba kuma ya komo da marece cikin shi a cike ba abin da ya ajiye kawai ya samu ne daga arzikin Allah madaukaki yayi anan motsawa yayi bai zamna ba wannan na karantar da mu kan cewa mutum bayya kwanci ya ce Allah zai arzuta shi zai ba shi abinci dole sai ya tashi ya nema idan bai nema ba ya yi fatan Allah maɗaukaki ya arzuta shi to wannan ana ce mai tawakul ba tawakul ba kuma Allah bayya ruwan zinariya ko azurfa ruwa yake na ruwa yayin ruwa manoma su tashi su yi su yi noma su samu haka dukkan mai neman wani abu sannan kuma imam bagawi rahimahullah ya koro isnadi tun daga abu mansur muhammad bin abdullahi abdulmalik har zuwa ƙarshen dangane da abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi qala an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala ya ce annabi wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane laisa min shay'in yuqarribukum ila aljannati wa yuba'idukum min an-nari illa wa qad amartukum bi ya ku mutane ku sani babu wani abu wanda zai kusantar da ku ga aljanna ya nisatar da ku daga wuta face sai da na umarce ku da shi ku aikata shi وليس شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه باب وانا أبو واندا زي كسان تدكو غوتا يعني ستدكو دا الجنة فاچه سيد نهانيكو غمدج وانا نانوني كيوا الدين الله مدوككي أتكيك الدين الله كمالاليني وإن الروح روح الأمين روح الأمين قد نفث في روعي kuma Jibril alaihissalam ya yi busa cikin raina annahu laisa min nafsin ta mutu hatta ta staufiya rizqaha babu wata rai babu wani rai wanda zai rai wanda za ta mutu face sai ta ci arzikin da Allah madaukaki ya dora ba arzikinta dai sai ta same shi don haka fattakullaha wa ajmilu fi talab don haka ku yi ku kyautata ku ji tsoron Allah madaukaki kuma ku kyautata wajen nema kai zamanto mutum dalilin neman arziki zai neme shi ta bangaren haram arzikin da Allah madaukaki ya kaddara mishi siyasa mai shi kahin ya mutu nan don haka mutum ya nema ya yi ƙoƙari ya kyautata wajen neman arzikin shi shi yasa ya ce wala ya hamilan na kum istifa'un rizk an tattalubuhu bi ma'asillah kadda jinkirin arziki ya sanya ku ku neme shi da sabon Allah maɗaukaki kadda ku nemi arziki da cin riba kadda ku nemi arziki da sata da zambar da yaudara ku neme shi ta bangaren abin da Allah yake so fa innahu la yudraku ma inda Allah illa bi ta'atin ba a riska abin da yake wajen Allah madaukaki na ni'ima sai da biyayya ga Allah sai da da'a wannan hadisi Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin musannif wa haka Imam al-Hakim ya fitar da shi haka Imam al-Bagawi mai littafin wannan ya fitar da shi a littafin shi Sharh Sunna kuma ya dangana shi a cikin Mishkat Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Shu'ab al-Iman kuma wannan hadisi na da hadisai wanda suke mara mai baya daga hadisin Jabir da Abdullah radiyallahu anhu amanin bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن فعلتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له نعم إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون
Allah madaukaki yace wala in sa'altahum kufar makka manzala sallallahu alaihi wasallama da dai a ce zaka tambayi kafiran makka man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah da dai za ka tambaye suka ce wane ne ya halicci sammai wa ya halicci ƙasa wane ne ya hore muku rana wadda za ta ba ku haske da zahi ya zamanto dalilin ta ku iya lissahin shekaru da kwanuka da sati dalilin ta ya zamanto shibka ta zazahar da shibka ta hutu da abeban da Allah maɗaukaki hore na ɓangaren rana da ni'ima wal da wata za ku ga haske ya ba ku sanyi amsar su ita ce laye ƙolon Allah ba abinda za su ce ba za su ce ba wanda zai ce gumakanmu ne za su ce ai Allah ne domin sun san wannan aiki ne na Allah ba na wani ba kuma wannan na nuni kan cewa kafiran maka sun yarda sun yi imani da tauhidi na rububiya ba wanda babu ɗaya daga cikinsu wanda zai ce gumki ya halicci sammai ko ƙasai ko shi ke arzita sun san dai Allah ne matsalarsu lokacin da za su ce in wa ma na'buduhum illa li yuqar ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba abin da muke bauta musu muna bauta musu ne kawai dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah madaukaki fa anna yu'fakun to in kun san haka nan ne dukkan wannan na ayyuka na Allah ne ni'imomin da Allah ya muku nashi ne shi yayi ba gumaka ba to ta yaya za a kaudar da hankalinku ku bautawa wannan Allah madaukaki fa anna yufaku nam والله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم Allah madaukaki shine mai shunhuda arziki ga wanda ya so ya ba mutum arzikin da shi da kanshi ba zai iya samu abin da yake da shi sai harsa shi wannan hikima ce ta Allah madaukaki wa yaqdiru la kuma Allah shine yake sanyawa wani talauci ya kumtatar da rayuwar shi babu arziki talaka ne kuma wannan kalkashin hikima ta Allah madaukaki da ilimin shi Allah ya san halin kowa wani inda za a shimfiɗa mai arziki kamar yadda aka shimfiɗawa wani da Allah kada ya san abin da zai na ta'addanci a doron ƙasa. La'alla wannan arziki ya zamanto sababin shi ne na halaka. Amma sai Allah ya gama shi da talauci ko daidai rayuwa a ta rayuwa haka na har gamu da Allah madaukai. Babu zunubi. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Yasa ya kasance ƙarshen ya ce lalle Allah madaukaki masani ne daga komai wanda Allah maɗaukaki ya arzuta shi ba don iya son shi bane kawai wanda Allah ya sanya shi talaka ba don bayya son shi bane kowanne jarrabawa ne Allah na jarraba mutum da dukiya na jarraba mutum da talauci za a ga wane ne zai ba Allah maɗaukaki a ci mai dukiya zai bi ta farki zai tara ta ta inda hanyar da Allah maɗaukaki ya umarni kuma ya ciyar da ita ta inda Allah maɗaukaki ya umarni shi kuma talaka zai yi haƙuri da talaucin shi ya san dai wannan daga Allah ne kowanne jarrabawa ne wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'a fa ahya bihi al-ardh ba'da min ba'di mawtiha la yaquluna Allah hal law tabbat idan ka tambaye su wane ne ya sabkar da ruwa daga sama wanda ya zamanto shine musabbabin rayuwarku wanda za ku yi shibka ku samu abinci ‘ya'yan itace su samu, dabbobinku su samu abinci dalilin wannan ruwa. Wa ahfa ahya bihi al-ardh ba'da mawtiha wanda ya rayar da wannan ruwa ya rayar da ƙasa bayan ta bushe babu komai. Mu je daji yanzu ga yanda yanda ƙasa take. Amma ce babu komai tare da babu tsawon komai. Wanda zaran Allah ya zubda ruwan shi sai zaman to ga rayuwa ta dawo ta komo. ba da mautiha bayan ƙasa ta mutu la yaqulun Allah tabbat za su yi kace ba ai Allah domin sun san kuma kansu fasaruwa qul alhamdulillah bayan haka sai kawa Allah madaukaki godiya kace alhamdulillah na godewa Allah madaukaki ko dukkan godiya ta tabbata ga Allah akan wannan ni'imomi ala anna al-fa'ila li hadhihi al-ashya'a huwa Allah kan cewa wanda yake aikata irin wannan abubuwa mai aikin wannan shi ne Allah madaukai wa qila qul alhamdulillah ala iqrarihim lizum alhujja alayhi Usman bai suka ce ka ce an godiya ta tabbata ga Allah abu sa tabbatar da cewa wannan aiki ne na Allah kenan sai zama su hujja tana kansa an sun zamtawa kansu hujja bal aktsaruhum la ya'qilun bari mafi yawancinsu ba su basta hankalta yunkiruna tauhid ma iqrarihim bi annahu khaliq li hadhihi al-ashya suna inkari suna musun su bautawa Allah madaukaki shi kadai duk da cewa sun tabbatar da cewa Allah madaukaki shine mahalicin wannan abubuwa qawluhu ta'ala wama hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون الله ملوككي يتي وما هذه الحياة الدنيا إلا له وله وأن رأيوات الدنيا بتكسل شكومي بقى sai kawai lahu wa la'ib da wasanni qala allahu huwa al-istimta'u bi manazati ad-dunya lahaukin nan shine jin daɗi da abubuwan duniya ko kuma wasan da baya da amfani akwai wasannin da in ka ce mutum ya gaya ma menene amfanin su da zai gaya ma wannan sai a ce musu lahu wa la'ib kuma da wargi wargi irin wannan dai nawa na yara a zo dandali a yi wargi a watsi haka rayuwa ta yadda kaga yara za su zo su yi wasa a dandali su watsi to haka rayuwar duniya ta sun miya tabihi ma ne an na ha faniya an ce rayuwar duniya lahu ne da wasanni saboda duniya ƙararra ce ba ta da gindin zama ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun fi duniya ka annaka gariba wa abin sabi ka kasance a duniya kai ka ce garibi ne bako shi kuma an san bako in ya sabke kayan shi wata ran nadewa zai wa abin sabil ko kuma kawai mai wucewa ne ya zo ya tahi ya gaji ya zo ya dan zamna ya huta ya dauki kayan shi ya ci gaba to haka duniya take wa inna daral akhirata la hiya al kuma rayuwar lahira daren gidan lahira ita ce rayuwa tabbatata alhayatu da'imatul baqiya rayuwa dawwamamma wanzazza shi yasa kalubale da mutum musulmi yayi kokarin aikata abin da zai samu rayuwar lahira domin ita ce dawwamamman lahira domin dawwamamman rayuwa ai alhayatu da'imal baqiya ita ce rayuwa dawwamamma wanzazza والحيوان بمعنى الحياة حيوان كنا أنا نهي رايوة أي فيها الحياة الدائمة cikin lahira ne ke da aljanna ke da rayuwa dawwamamma ko kuma gaba ɗaya da sawa'un aljanna ce ko wuta rayuwa ce wanda ba ta da ƙarshe laukanu ya alamu da dai a ce inda an ce da dai a ce sun san fina a duniya wa baka akhira wa baka akhira da dai a ce sun san inda a ce sun san karewar duniya kuma da wanzuwar lahira sai dai kashi kafirai ba san da wannan ba sai Allah madaukake ya ce fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun a lokacin da mushrikai kafiran quraish suka hau kan ruwa kogi wa khaful gharqa suka ga igiyar ruwa ta fara tashi suna tsoron su jirmiye cikin ruwa ta halaka cikin ruwa da'u Allah mukhlisina lahu din sai sai ka roƙon Allah Allah Allah ka kiyaye Allah ka tsare mu Allah ka ka halakar da mu mukhlisina lahu din anan wa basta kiran kowa بس كده اللات بس كده عزى بس كده منات بس كده آلهة الأخرى آآ آآ بس كده هبل بوبن يسكي كده في الله قال وركبوا الأصنام وتركوا الأصنام كده ذاس برقما كازن تنقما كايز بابش فلما نجاهم إلى البر lokacin da Allah madaukaki zai tsiratar da su ya kubutar da su daga wannan halaka ta ruwa su zamanto sun zo doron ƙasa idahum yushriku sai kwatsam su koma cikin shirkar su hada ikhbarun an inadihim bale ce wannan ba da labari ne game da taurin kansu wa annahum inda shada'idi yuqirruna anna al-qadira ala kashfiha huwa Allah azza wa jalla wahda kan cewa lokacin tsanani za su tabbatar da cewa ba wanda yake da ikon ya yayi musu wani tsanani sai Allah mai girma da waya. Duba ku ga halin da al'umma yanzu ta shiga. Ya sa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yake cewa kafiran Qurayshawa na da sun yi sauki da kafiran yanzu da mushrikan yanzu. saboda mushrikan da na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tabbatarwa Allah madaukaki tauhidi na rububiyya matsalar su tau babban matsalar su tauhidi na rububiyya su kuma mutane ne yanzu za su tabbatawa Allah rububiyya kuma su tabbatawa wani rububiyya uwa uba kuma halin su zo wajen uluhiyya su shirka da Allah madaukaki aiki na Allah za su rabawa wani abin halitta bauta ta Allah kuma su ɗauke ta su karkata ta zuwa wajen Allah maɗauki wani Allah maɗauki amma kafiran Quraysh Qurayshawa da sun ga matsala sai su koma wajen Allah maɗauki in Allah ya yayi musu wannan matsala kuma sai su komo kan kafirci قال وأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر على على كشفها هو الله عز وجل وحده فإذا زالت عادوا إلى كفرهم إذا وأن بلاء يبوشي سيسكو ما يزوى كافرته قال إكرمة إكرمة رحمه الله يتي كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم أصنامهم الأصنام مثلا جاهلية إذا سكا za suka hau kogi in za su tafi su hau kogi sai su ɗau guba kansu fai da shtaddat bihim ar-rihu alqawha ila al-bahr in iska yayi tsanani sai su ɗauko wannan guma ka su jefa su cikin ruwa wa qalu ya rab ya rab sai su ya Allah ya Allah ya ubangiji ya ubangiji inda sun san dai aikin banza ne in sun kirayi guma ka aikin banza ne ba aikin su bane kuma ka su suka sassaka su da kansu suka zo suka shafa suka shafa musu mai suka jingine kuma suke roƙon su Allah madaukake sai ce li yakfuru bima atainahu an karanta li yakfuru bima atainahu hadha lamul amr Allah madaukake ne iya umarnin su ne wa ma'anahu tahdid wal wa'id umarni nan da Allah madaukake ya musu ya musu cewa su kafirce da abin da muka ba su to nan ba wai neman su kafarcin ake ba a'a narkon azaba ne da barazana ake musu tahdidi ne ake musu galgadi ne ake musu ka kaulihi kamar fada Allah madaukaki da yace i'malu ma shi'tu wa aikata abin da kuke so za ku same mu je ka kai ai ba ana dai ka shi kai ba tsoratar da kai ne ake ai liyashhadu ni'mal ni'matallahi fi in ja'ihi iyahu su yi musu ni'imar da Allah maɗaukaki ya musu ta cewa ya tsiratar da su daga halaka. Wani ya tamatta'u kuma su ji daɗi na lokaci ɗan kaɗan, Imamu Hamza da ke sa'i suka karanta sakiratun lam. Wani ya tamatta'u, su kuma sauran malamai suka karanta wani ya tamatta'u, kamar yadda aka ya zo liyakfuru. أقضي أقل يكفر فسوف يعلمون دس النزاس سن مكما أبن السكبر قيل من كسر اللام جعلها لام كي وانده لام كسر ليكفروا وليتمتعوا يا sanya wannan lam ana ce mata lamu kai wanda take aikin inna wa kadhalika fi liyakfuru wal ma'na لا فائدة في الإشراك إلا الكفر والتمتع إلا الكفر والتمتع باب وتفائدة أتكين شركة تكوي كافر تجن دادي بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة باب وانا أنفاني دزات سامو أتكين شركة تكافر تجن دادي أتكين وانا الدنيا باترد سامو وانا بفرب بأنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
أنا ملك كيتي أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم yanzu su gani ba ba su da ilimi ne ba su gani ba cewa mun sanya harami na makka wuri ne amintacce babu yaƙi ba a kame yaƙi alhali kuma gehensa ana wartan mutane ana yaƙinsu ana ɗauka su bayi ai al'arab ana nihin larabawa ana yasbi ba'dhum ba'dha wannan zai kawo wannan yaƙi haka nan ko da dalilin ɗan abu ɗan ƙaramin yaƙi ya barki wannan ya kama wannan a matsayin fursunan yaƙi wannan ya kama wannan a matsayin bawa wa ahlu makkata aminu su kuma mutanen makka suna amintattu suna lamuntattu babu hargitsi cikin kwanciyar hankali afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun yanzu da ƙarya ne za su yi imani da gumaka ne da shaidanai za su yi imani za su yi imani wa bi ni'matillahi yakfurun kuma da ni'ima Allah ce za su kafirce shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma musulunci ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي باب وندا يهم زما الظالمي كما متمن دي كركراوا الله مدوكاكي كريا فزعم أن لله شريكا yayi zaton cewa ai Allah iya da abokin tarayya cikin bautar shi ko cikin rububiyar shi ko cikin sifofin shi da da sunayen shi da kamannin shi wa annahu amara bil fawahish kuma suka ce ai Allah shi umarni da ai alfasha in ba dan ya so ba da bumi ba a wannan kirkirawa Allah madaukaki ƙarya ne aw kazzaba bil haqqi ko kuma ya ƙaryatar da gaskiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Qur'an ya ƙaryatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da da'awar shi ya ƙaryatar da alqur'ani mai girma lamma jaa a lokacin da ya zo mushi alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin istifhamun bi ma'na taqrir nan tambaya ce Allah maɗaukaki amma wannan tambayar ba ta ba da amsa ba ce tambaya ce ta tabbatarsuwa tabbat wutar jahannama ta zamanto makoma ga kafirai ma'ana amma li hadhal kafir al mu'azz mukazzib ma'awahu fi jahannam ma'awa fi jahannam wannan kafiri mai karitaswa makomashi ita ce wata jahannama والذين جاهدوا فينا الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا wa'anda suka yi gwagwarmaya a cikinmu ana neman wanda suka yi yaƙi suka yaƙi mushrikai saboda ɗaukakar da addininmu lana hadiyan na subulana tabbat za mu shiryar da su ta farkinmu ai lanu sabbitan na ala ma fataru alaihi za mu tabbatar da su amsa abin da suka yi yaƙi a kai shi وقيل لنزيدنهم هدى عثمان مسكتي انا لهم تبت زامو ددا musu shiriwa kama kana kama yanda Allah madaukaki yace wa yuridu Allahu alladhina ihtadaw wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda Allah na dadawa shiryayyu shiriwa wa qannahum afwan lan waffiqannahum li isabati at-tariq al-mustaqima tabbat zamu datar da su ta hanya wadda ta zama to mai kasa tariqa iya zuwa da muzakkar da kana iya tanisin kana iya tasiri shi yasa ya ce mustaqima mustaqima dan kuma Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim dan kuma ya ce tariqal mustaqima tafarki mai kake wa tariqul mustaqim hiya allati yusalu biha ila ridha Allah azza wa jalla shine tafarkin da shine ake saduwa ya zuwa ga yarda Allah mai girma da buwaya قال سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله يتي إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الظهور idan mutane suka samu sabani ku kalli abin da yanayin da ma'abuta dako suke kan shi ahlus zuhur su ne santinar wanda za su je su tsaya duka wata kafa wadda kafirai za su shigo su ma bai musulmi sai a sa sojoji wanda za su tsaya sai tsaron tsaron kowa sai gadi dukuduba halinsu inna allaha ta'ala Allah domin Allah madaukaki tayi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qila almujahadatu hiya sabr ala ta'at usman miskati mujahada kinnan shine hakuri abu sabiyya ga Allah ga ayuwa Allah madaukaki da qala qala al-hasan al-hasan rahimahullah yace afdalul jihad mukhalafat al-hawa mafificin jihadi shine sabawa san rai abinda ranka take so ba na Allah ba to jihadi babban jihadi shine ta ki aikata abinda take so قال الفضيل بن عياد فضيل بن عياد رحمه الله يقول والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به dukkan wanda suka yi jihadi suka yi gwagwarmaya suka jajirce a cikin neman ilimi tabbat za mu shiryar da su ta farki ne su yi aiki da shi وقال سهل بن عبد الله والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة wanda suka nace suka yi gwagwarmaya a fusatsai da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tabbata za mu shiryar da su ta farki zuwa aljanna wa ruya an ibn abbas radiyallahu anhu walladhina jahadu fi ta'atina an rawaito daga abdullahi dan abbas yace wanda suka yi gwagwarmaya a cikin mana da'a da na hadiyar nomu su bala tsawabina, to za mu shiryar da su ta farkin ladan, inna Allah na ma'al muhsini, lalle tabbat Allah maɗaukaki na tare da masu kyautatawa bin nasari na tare da su na ba su cin nasara, wal ma'unati fi duniyahu da taimaka musu a rayuwarsu ta duniya, wa bi tsawabi wal maghfirati bi fi ukbahu kuma da lada da ba su lada da musu gafara a ƙarshen su ita ce ranar lahira ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba za mu shiga cikin sabon sura ya kamata mu fara ta insha Allah gobe abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk